ka rika wa malika ko bari mahalicci da kuma mallaki dan a wani gudun aka samu majerin abu daban mamallakin sa daban gaban ka zo waya kai ma dai ka zama kai kera amma duka ta da yawo Allah da aka baka kai ka wallaka Allah bai da wanda ka haka wanda yake ya wallaka kullum ka haka kayan ya sama ta da shi ka da sai na mu yi ne yawa shi ya ne ke tura ji da maka ake da mai ke mutu wani wanda ya rika mai da kai wani wanda mallaka sai kuma billah da kan zan ce na Allah ne wallahu ya sai mutu abala da tsaro yanzu haka ne ba za ku tunani ba ka ce ina ko alanti wa ta'ala mun tunani an da kadira sunan idawa hal kalbi idan ila hadisa da farko farawa kadu yana da iko alal iya da rayawa ba da wani ba mu ai tunda da da Allah ne wannan hadisi dole kai da Allah ne da hawo da ita bayan ba turkace mu da rasulullahi maraba samawa da bai waye ubangi zaman nan guda babu waraful azl azim waye ko ubangi halaji ne girma waye ubangi kursi sai ko dun Allah za su ji Allah kul gari ko haka ne abala ta kuna a ce muna ku ruwa ibar da gari bauta ga wannan sa kul kace mu da rasulullahi man biye shi malakutu kulli zai waye mallakar komai da komai mulkin komai da komai da hannunsa na kudura wane ne wa huwa yuji yana tsirarwa wala yaru alai ko shi ba a tsirar da waye wannan yan kun da alamu in kun gala ce wala na kunawa sai kulun Allah san ki Allah wa bi yadi lillah لام الجري أو قراءة لام الجري المول هذا ولا بد يوا نزل بالدوا إلى ذو أن المعنى أدنى من له ما بكرا وعيد جوان نم أدنى أت أمر النم في أبار أمر أت لله تعالى ورجع جمعه قال هذا معروف يراجع يا يجمع لي مكتيري tukuna huna ajiyahun muhaji wa tukuna huna ajiyahun yadda ku an da haƙƙin gaba da gaskiya gaskiya wa kuma ibadu lillahi su ne masu halawa da wadannan ai wa na sai wasu da yau zamu ya aka kuma zuwa kuma an da ba ta jin su suka jani bar ba haka a sai na wuya mun kawo musu gaskiya wannan wala kafirun mun kariya suke inabar da zan kore gaskiya da ba kawo mana wa mu da abin da aka kawo wanda ke shi ne gaskiya mata kana Allah ne walai Allah bai yi wani da Allah ba Allah Allah bai da wa ma kana ma hu ilahi ba ku wani abin ko Allah da Allah ila ai da haka ne ai mana la kana ma hu ilahu da ake tare da Allah ko wani abin ko da daban la da mu kullu ilahi ma kana da zai a ware ke nan ko kamar da ake kasa nan ya kasa kaza nan ya kasa kaza mai wuce kan daban nan daban ai da an samu alloli da aka da Allah ce da za wa kullu bilahin da waka da kowane Allah zai dauki abin da ya yi a yi mafi da ya haɗa da kayan da wa wannan aka yi har da nuna tsiki la ya ne wani shi ko a kayi wala ala ba duhu ala ba da kai ba ma haka ai da ɗayan ma da allolin filayayyo ne da wani ya yi rinjaye a kan wani mugala ba kan yi rinjaye kafin mulkin duniya ne da farafin duniya shi ai da ra'a ai ga nan da zalu dan ad da haka ya saba da duniya da shi da shi suke ta yakin duniya ko ina kwata a da na manabu ko ina kwata na kwata kwata da yaki idan ba mai motsi shi da gari wani yana karkashin kamar shugaban kasa baya faɗa da kowane gwamna saboda kowane zuwa ne yake ya yi da shugaban kasa shi ne shugaba gaba daya amma wannan shi na kokari kwa'i da wani kasa su ya san ya wani ko shugaban ya san ba shi ne da nan ba ka ga shi kuma za a zauna lafiya za a zauna lafiya to haka da jabu da shi da dan uwan da tafi suka cinye duniya da mulki gaba daya bayan sun cinye duniya da mulki sun zama sarakuna kenan za su tsaye da na sarauta shi sabilu sai ya mutu sai bar da dadi to da dadi nan ma a wasu kawarin an ce ya saba da duniya su ya zama da shi da marudu shi suka farar da duniya duka a wani kawarin ko bai gama da duniya su ba yawa hukun nazar da shi da marudu shi suka gama da duniya su a hukun nama malamai a kan tsakanin wannan da wannan wanda ya saba da duniya da duniya mutum kudu ne suka zama kawai da duniya gaba daya shi musulmi su samu akwai zarkar ne ne wanda shi da mutu a kan dariya ya saba su duniya ya ji haƙin da ranar da ba su wa mulkin nan haƙin da ke zuwa kuma mulkin nan shi shi da duniya ba gaba da yawan su ya illa ba ruwa ya nan kayan zuwa ginin wato ya ji wa ba da ke wanda ne shi zarkar ne yawa sai a nan suleiman idan kuma an ce da lamaru su yi da jami'a ɗan'adu ko kuma lamaru da kofin lalata yin da daya ya yi tsawar amma da maru kan tabbatar da sabuwar kamurai da suka zama da suna gaban gida da daru da ya bukata yake dole za a gina masa aljanna idan a gina masa aljanna kuma zai za a masa guda eh yadda sun za su ci aljanna wannan wato har na jari majiyar da kuma wato musulmi kenan duk ba za ba ana na ganin sa haka ta gini ana ta gini rani na wanda aka gini shekara ɗari biyar aka yi ana gini shekara ɗari biyar aka yi ana gini ya ƙara gini ya ƙara gini da kuma yaje garin tara kuɗi an ce a jana da dukiya a ciki yana kwangamban an hannun kuɗi ya kwato da wani da kudin wani maraya wanda aka mutu aka bar wanda aka huta aka rata ya maka wuya don ka ci kayan maraya fadawarsa suka balle a wuyan maraya suka jefa cikin wannan mali kowa da Allah abin da Allah ma suka faɗa da kai ka hana cikin cikin maraya in ka kai mu gani a kan a kan da jinin da za su shi kenan da gado an waye gari aka duba wannan shi ne zamu da aka ga dari da ana yi ba a gidan ba da dai a babu ko babu su shi ne malaka ko ya mutu ko san kun da babu abu babu komai to da garan ne yake zai yaki da Allah saboda an tafi wani ajara yake ba ni shi ka da Allah ne ya tara ya baya ka ya tara baya ka sai Allah ya halaka yayi ni ma na faru ma shi ma ta hanyar haka ne muka Allah ya ce wannan makalan ne daga wurin fa haka Allah ya da mu da tawai fa karra alai musamman tawfiq fa da mun azabu na da ayyurun shi ma yayi ji mai dau yace to hauka ne haka ruwa ba ta ayi ni kake tunanin da Allah aka bari ina hau za a yaki da Allah da mala'iku da saboda garin ka a garin da ya har wasiya to ba za ka kai ba yawa ma da wannan gidi da dau za a hau da kiyoyi da madojawa da ku na gaba gaba da wajen madojawa saboda kwalwa da wani zama an da kan da rayuwa shi ga za su kora shi su ga wuya shi ma sai da ya gama hana gayya duk wanda ya yi cikin wani kenan sun zo haka ne kar wanda ya hau sai an taru gaba ɗaya a gindin gina kowa ya zo sai zan ce ba da wasu zai hau ina ga hau sai ta ƙaru ba to dai a dinga yaki da Allah ina gama da azuwa kowa ya zo da kowa ya zo kowa ya zo da kowa da Allah duk yake na kan hayar muna kan gidi da hayar sama ita ce alƙal Allah bi da wannan eh sai Allah ya yi ba Allah sai Allah ka da to Allah ya yi Allah ya aida a cikin allolin tafi biyu na za mu kullu la ni ba na kowane ya kare da abin da aka da ya aida wani abu kan na ko wala ala ba ko ala ba da ainihin jayi sai ya rija ta kai da wani zafi duna da ya subhanallah sai ya da bada Allah amma ya zubun da wani abu da suka zuba da Allah ne min ma zuka da abubuwan da aka fada halin da yake Allah shi ne maza da fake wato koyi kenan abinda ba a gani Allah ya dace wani halin shi ne kuma maza da abin da yake bayyane shi da shi Allah in ka fada ya ji idan kin ka fada kuma ya san magana da ba duk wani abin da za ka shirya in ka faɗa to ya ce idan ka faɗa ba to ya kan sai ka ya wai har nan wata ina ji ayin jisan ya Allah ya rasu da sun fi da rana ina da lura hawa ji ke abu ne zuwa a kwanan shi iya kiran da aka bai su dalla dalla abu ya ga rayu wani aka yi daga yau daga yau za a yi magana ta kada kan Allah Muhammad ne don na ga daga wuya da ke to ya ga Muhammad in dai ya ji kan to ya ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ka goya ma da wanda Allah ya ji ne ma da ya ji da kalu wanda suka zauna malam da da su da Allah Allah ya gare da baya amma Allah bai ga da ku ba Allah ya yi saboda haka Allah ya zama ma ga ba abu da ya baku وما تبين أبو نعيش كله لذلك على نفسه للجميع ناظر أن عبد حالك بغير آله لو بلا خدع يبطل والرب عند آلهكما يعلم خبره هو مقدر ودعنا الله يعلم خبره أما يقول فهو الأمر الذي جعل على قل كذي يموت رجع أبدي يما تلهي ta rayuwa dai in ba ka nuna ne ne ma yi wa nuna abin da ake nuna alkawari min azabi na azaba kuwa zalimin wannan dai gaskiya ne ba da mata ya karbe shi da shi wannan abada to rabbi min ya rubu da shi Allah Allah ya ga abin da Qur'ani ne ya wannan adam wala ta da alƙaida ta kali kawai zalimi a cikin mutane wanda su Allah ne wa wa ulaka jahalatin da halakar halakar wayan da mu da Allah ala an yadda aka nuna maka ba da shi a wannan sun da alƙawari da kadiro Allah da mura da jawa ka
وَمَا منها ملاك شجارين وهم بذات أن يعملون حتى إذا جاء أهلهم القبر قال أذكرني العيون لعلي أعظم ماليا فيما تركت كذاب إن هذا المثل هو خيرها
ka kalli abin baka ɗan mataki ba to haka Allah ya zai ana haƙuri ya yi haka iya abin da abin da ya fi kyau sun guda kai ya abin mura to ba da Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a halin da kenan ba ai da duniya da an da shi ne abin da za a yi don wata rana mutanen maka suka yi tara suka kirkiro abubuwa masu wahala su zo haka da a yi a kira da wata da annabi har yan wanda duk ina maka to yau Muhammad ne mun ce kamar zaki alul bukati mun ce ga roma a zuwa alul bukati mun ce ga bauta wa namu ko bauta wa naka haɗi to kana haifar da mu da tunanin to yanzu yau ga sarkokin bukati in dai ba za ka bar zaki alul ba to ka gaya wa Allah naka zuwa kuma jikin maka kaf ne ne zaman ka yi da yawan zuwa ka gaya maza ya shirye su su yi su gari ya zama sun yi ba ku ko ku da ya yi ke nan da nan da gaya wa Allah tutun safa da barwa ɗaya a mai mana shi zinariya ɗaya a mai mana shi azurba kuma a cikin kudin da muka maka ne mara ba kuma nan nan gaya Allah naka ya mana gonakin lambuna kukuna guda biyu ɗaya na noman lambu ɗaya ruwa na kama kifi ɗaya mulka cin kifi kamar da ake a wasu kasashe na matura sannan bayan wannan akwai sasan da na gida shi na abubuwan morata shi da ke yaɗe da mutuwa kuma na cikin zai mutumin kirki wanda maka ta zallama masa to ga Allah ya tada shi a yi su abu ne ke lahira ba zai wannan shekarun da gani ba ya riga da ya zama ɗan gari a nan in maganar da ake faɗa da biya ne to ya kalli abu da ida abin da ya biya gani saboda haka shi ke haka idan ba kai haka ba kuma muka zage ne sai za a yi domin duk abin da za a yi kai kasa Allah ya ce wala wannan qur'ani shi ne yake malu a kudda ne lardu aw kullu bi mawdin بل لله الامر جميعا وانا اعرف haka ya rasu da layi ko an haka ba za su imani ba amma in kana son haƙuri sai ka yi haƙuri ba za su imani ba wata wata ya mutunta wata rafi sai ko ba haka ba sai mu yi mutu abin da muke kuɗi daga mutu ko mu halaka duniya in an kare da ta mutu wanda Allah ya ga halaka duniya ya zaɓi haƙuri ya haƙuri ƙalilan da halin halitta hakuri a nan bai ramawa bai ramu shi da wani da wani larabar kawai ya zo a madalacin wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sunan da ya ji aka daga mun tsara an da ya ta da mu kan ko yake mun gudanar da kana ko ya wuce da ya ma a bai da muke ba kan ko yake mun gudanar da jama'a a madalacin Allah mu ya zo da ya da ya அவன் அந்த அவருக்கு அழைத்து ஒரு புதாருந்தா ஏ அமைச்சக புதாருந்தா எஜமானி எதிராஜன் அவதான் ஒன்ன முடிச்சு பாரா ஏதாச்சும் சொல்ல அவங்க செய்வான் அவங்க புதுமணி முதலாச்சும் அவங்க ஆயிடுச்சு செய்ய முடியல யாரா இருந்து அதோட இருப்பாங்க இருக்குவோம் மா இதுதான் இல்லாம இருக்கிற முதல் வச்சா காலிதான் ஜியாக்கி அக்கேல அனுப்பிச்சு யார மக்களுக்கு அவங்க கூடாது அம்மா அப்போ அன்னதி da aje ya ce a cikin kafin dubu gara mutum da ya ɓalle mutum da duniya ai an rage masu kan wahala a rayuwa shi da da je je da wani wani gane ba lafiya ya je mana ya ga zama mara lafiya sai ba shi kalmar shahara da ya karfa da hanyar shi zai lafi lokacin ya kasa magana wanda Allah ta yi mu kuma wani jami'a sun ga kamun da mutuwa kana mutunci shi da ina yi wa Allah godiya Allah da ya sa zuwa na ya yi dalilin tsayar da wannan halittar Allah da wuta na ba shi karɓar tsada a baya da wani da ya mutu ka gani ba halin da sallan lamarin haka yi halin sallan lamarin ya zau wani ya rafi hannu ka bujire wato kawai da kamar a sayya wato mummuna alamu ya cutar ka da suke ka kama da kai wa ala wani hada wa ba kawai al'amur da suka kaɗi taron horo da yaƙi Allah ya na zuwa nan kun gaban bima ya fito abin da zai zuwa dawa ai ya fito da shi na ƙarya ana da kuma ƙarya wa ya kuma zuwa cewa wani jari wa ali ala ne za ku za ka aura ta shigar wa kwanar da gajiya wa bakili a wurin da yana neman rayuwa yana mazaɓi da ya ce daga shigar da lalo bima ya wani zuwa da shi daga abin da suke dawa wa zuwa da shi a cikin zuci nasu aka ce Allah ne wasu isu fi sujurin lafi nuna jinnatu wa lafi aka ne shidani ne na wazuwa fi a zuciya a zuciyar mutane kuma shidanin aljanni da shidanin mutum sai wasu gaba tsoron zuciya a cikin firji ina mutum zai kasa mata wazuwa ya fita ba a ko zuwa yi wa da kan da Allah zai fita kai wa da shi an ga ya zama ya gaji wani abu shi ka ji ka wani da wanda ya zaje ka to ai ka ga wannan ya ga wani wasu wasu da ina so mu riya ne nan kuma ragwa ya ai kuma ya bai da wasu abubuwa ba ne kai wannan abu da mana ba abu da zuwa ya fara ga daga da fara mana wai wai wai ya san ba ne sai dai ka haka ne shi bai shigo ba sai ya ce to Allah ya yi in za a yi abu a yi mutum وأعوذ بك من أبي يعني مدرك أجاد رؤوسك على الكل وأدعوهم الله إلا مرة كمرة لأنه تدرسوا إنما يهدرون بالسوء duk lokacin da ku kuduro kuna kudurowa ne da mummuna ai kana ga yadda kuke fama da su lokacin da kuke tsiya idan dai za ku kuma ga yadda addini ya fara ku zai hada ya ba ne ga dama a ce a duka ku dai kaza kaza ba daga nan boga ce ka biya ba ai daga cikin ba ma yi ma ya tsinan gana ma ce bayu yake mu a jero abin da ya kawo mu wata yin wannan mara lafiya wasu mayu ne za su yi ba dan muna nan ba da sun yi to mu ne muka fi karfi ba za mu yi jiro ba za mu yi lafiya ba za mu da iya amana jin daɗi kuma so bayan Allah ne ya kawo ku mai girme da ku ta gani abubuwan da ya magana ku ne sai su gabata su zama karya lokacin da annabi ya zo ba aljanu idan aljanu ya zo ya a kaza a tsaye sai wani aljanu ya zo ya hau kansa sai ya tsaya ta ga wani wani zuciya shi ma wani sai ya hau kansa sai su ƙara su lalama da haka da haka ne wani haka ban duniya idan suka je saman duniya sai su kamo kunne suna jin magana mare da a'ala wato wani nau'in mala'iku wani wani abuwa da ne faru su aka wanke ta ko ruwa za a yi ko wani ruwa za a yi ko wani kamun za a yi na arziki ko na sarauta ko na zuciya ana ta baya ana bajetin abu ana rubuta a cikin jiyo zuwa ana gaskiya da karya har ma shi ne jiyo da mata ta samu juna sai su dawo da gaya wa mota duk gaskiya ɗaya sai a cikin ƙarya ta sa'i da tara sai a haɗa su zan ɗari kawai sai a ce maka da waje ya zato da gare da ɗaki da zaza ma kawai sai a zuwa a gani kawai a kan ne ya kake dan wani ba dai a zuwa gani kamar su san gari ba ko ba su san gari wannan shi ke su ne kawai to Allah ya kiyaye saboda haka a rike kiyaye ba yanzu haka masu magunguna yawanci ma da hannu ko su ce aljanu ko a ce malu ko da ma da kuɗi da yawa kuma an dai batawa sai a ce wannan kan ji a jaru ka yi dogoro da aka yi ta ga ana ba a dubo da wasu ba ce tun da an ji a jaru da a farko da a jaru a yi maganin a jaru sai a ce dogoro da aka yi ta ga an buɗe wani kowa ce inda wani wanda kuke faɗa sai ka zo wa tunani wani ma yana faɗa kai ne ba wani wanda kuke zai ya da shi ba ku nema aure da wani ba eh lalle ko na ya maja wadan wadan kaza ta ya kan kuje irin wannan duka da babu ta to Allah ka wani in ba haka ba a ce da gida ne ko a ce jiba ne dama abu ya hada fara abu ne a ce jiba ne can in an lagaya an lagaya shi dan wanka ne ya jiba ko abokan da na wani addinin sa sai a zama shi ne shi ne mu bai ba ku ku ba kai ta masa kan ta lage da ta ga abu ya zama wani abu ko a ce ma idan jewa ya an jewa a ce wani a gwar ya hauro manya in ba manya ba ce da aka an cutar da ita ma ya zama magana ba da an ce duk kuma a ce duro duro a ce don a ce wannan uwa ko kuma shi ko ku sana'a shi ya duro a jana to ba ce ba a turawa ba amma wanda ya da hali a da aljanni ai da wahala ba akwai wasu wanda amma da wahala yawa wala ya ce za ki kuna halartowa ne da kuma da wani abu shi da nan yazo aka hana zuwa nan ta da shi da kuma aurama da sai a jeho sauraruwa irin mai wuce da aikata ta zai kamar maji a sama jajin sai a wurgo shi ya zo duk zai huda a jiran mai kashe ya zai huda su ya kashe kawo amma idan suka samu suka jiyo ba a jirgin ba ko suka wuta da shi to garka zai za a tsaya yadda aka haura sai daya a saukar sai daya na ƙarar ne kawai zai zaga kan abu na ƙarar zai zaga kan abu saboda da ne irin nasu Allah ba su baiwa irin nasu amma dai ba su ga mutum daraja ya kudai ba yawa mutai ba Allah ya haka haka ne idan ja hada wani mutu idan mutuwa ta zo wa ɗayan su ai an hada wani nari ai wani amon hada wani nari ya ga wurin zaman da a wuta minar jannati law amala ga wurin zaman da a janna kuma da ayi imani kada kowane mutum a duniya duk imanin sa duk kyawun aikin sa tana da gida a wuta wutar jahannama da yake duk yanzu ga wani abu ba mutum da ba gidan a wuta ko arne ba ko mutum ko yana da gida a janna idan kai mai imani ne to tare imani in ta mutu da shi to gidan aljanna da aka yi to wannan gidan mutum ba sai a nemo wani wanda aka ba shi gida shi kiwa da ya yi imani da na aljanna zai tafi sai da imani ne aiki mai kyau ba sai a jiro wa da ya yi kaga da ka imani da gidan aljanna nan za ka tunda ba imani za a yi mutum kan ne da wani ya ji ma da duk aljanna amma gidansa na wuta da gidansa na wuta ka hada gida zuwa wuta an mutu da kaya shi kuma da ya ɗauki gidansa na aljanna zai haɗa da gidansa na aljanna matan da na aljanna da aka tsara ta maka ƴan matan wurin aini sun zama na shi da wani zuwa na fitowa wa zalika yau mutalabu wa na rana mutum an yi wani an wani an an mutu dai an nuna wata da ba na wasa ba gaba da gidan aljanna ba ka da wuya ba Allah ya idan sun mutum ka abin da mutum da gari da za ka shi za a ce mutum kan da zo duniya shi da bazin ciki da ba shi a jiya kuka yana ta kuka bakin ciki ya zo duniya daga kullum wanda ba yana zuwa a cikin maza ita ya gaba kana wai yana zan an muka haifa shi suna ba eh to yi fadda shi shi ba ka ji ma yau an aji sai za ka kara yana jin fadda shi ne wannan abun da shi ne ya mata wannan ala ce banda isa dan maryam shi kam wannan ala ce ba a jinin da gaba ne ala ne a jinin da gaba ne wa inni yau'idu hadisa wa zuriyata amina shaitanir rajim dalilin wannan aya manzo Allah ya faɗa wannan magana ce a kowa idan ya taɓa kanka amma ban da shi ta san Maryam to amma shi ga da zabi manzo Allah ya bada manzo Allah a ai ko manzo Allah da malaiku da ma suka zo wajen aiwar ko a kan ya zo ai ba zai ba yawa to idan mutum ya zo mutuwa a kan da zai fito wuciya an abinci yana kuka iyayensa da kakaru da yan uwa ana murna ai an samu karuwa ai ai ta dauka ta dauka lafiya ta dauka lafiya su murna suke ba a yi yana ba to yadda ake so ka koma lahira a samu kanki ke zama da kayan aiki mai kyau da kalmatu da maka rai an nuna ma gidanka na aljanna yanzu aljanna na ka da shi tana murna an bai da ko yanzu a jinna za ka ana murnawa ne ya nufi aljanna kai kana murna gane za aljanna yan uwa ana fata wajira amma na rasuwa wallahi rashi aka yi mana ka ga yanzu a yi kin yanzu yan uwa ne da bakin ciki kai kuma da murna amma idan ka ɓaci fa mutum ya zo da kuka ya koma da kuka zai ta duka Allah ya kiyaye shi ne wanda bai dace ba ya ga lalle wuta za a kai shi halalin kumun sai daga ga ubangiji a mayar ni ku mayar ni wannan jam'i ne ake kira na ta'addini sai na girmamawa la ya amal salihan yana yau Allah alƙawari Allah a mai da ni duniya a ba ni lafiya da komai in an yi haka zai yi jawo aiki bi an ashhadu an la ilaha illallah in na koma duniya yanzu har da zai yi ga Allah wannan magana a lokacin da ila azu in an mai da ni duniya zan je da ba a bauta a kowa ne Allah da kuma wannan ne ga zance shi ma tarattu cikin riya da na bari zan yi gyara kenan yanayatu min umri su abu da bata a rayuwa zai yi gyara Allah ya ce Allah wala mai taba la ruja ba a kuma balle ga gyara ba a kuma wa duniya balle ga gyara inda ha wannan magana ai da je su ne da ce da Allah bai da kai duniya ka ne mutu ko kai ba magana ce kawai wanda mai mutuwa ba imani yake fada ولا فائدة له فيها فكما لا فائدة فتبقى ومن وراء أجابان مثال القرآن ومن وراء يجي بايا ومن وراء أقول يجي غبا ومن وراء أجابان أجابان برزق akwai wani da ba ki shi ajira barzo idan mutum ya mutu ta yi kai eh ta yi kai ya mutu ma da mutu sai ya tare ba da ma dawowa ko ba ya ba a duka su a wurin wanda bai dace ba wanda ya dace ko shi nan lafiya ba har lokacin da ai guda ba ila yau yau a tun har ya zuwa nan da za a dace su yawa wala ruju a balu babu komowa a bayan wala da suka fituri idan aka yi hoda a cikin tsaho annaba ka tsura wato ana ana nufin hoda tsaho na farko awi saniya wasu masu rasu da abokan tsaro na biyu wala za mu bai lam yawon nan babu dangantaka daga ba tsaro da biya wanda za su yi alfahari ne bi dan wani ha babu wala ya da a dora na kuma za su bai juna ba ba za su bai juna ba to kaga shi mala'ika israfi ya ji sun mala'ika mala'ika in je mala'ika mai sunan mala'ika ne kowane kalan mala'ika ana bayyana ku ku Isra'ilu ya yi domin Isra'ilu lokacin da aka yi ba mala'ika ai da kalubiyawa ce kaga akwai kalubiyawa akwai ruhaniyawa akwai muqarrabu nau'i nau'i yawa to da aka halice shi ana kiran su mala'ikatu kirani su hudu Isra'ilu shi ne da farko shi aka fara yi da yadda ya kara ɗari biyar yana ibada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta mala'ika Mika'il da mala'ika Mika'il ne shekarar ɗari biyar sai Allah ta'ala ya halitta mala'ika Azra'ilu da malaika Azra'ilu ya shekar ɗari biyar sai Allah ya ce malaika Jibril yadda garan duniya duka wutan Adamu ne aljanu ko duka da Iblis ne malaiku kuma da wannan malaiku duk da ne ba da haihuwa ne amma imma da hawayen su wani wajen da gudun su wani wajen da tambihin shi Allah ya ce ba ya ce kira ba shi Allah ya ce kama na shi miliyoyi ko biliyoyi saboda yawa da za su sauko kowa ya dau kwayar kama da yin jirgin daga duniya wani ya samu ba a zuwa wani lafiyar da yadda mamoni sun bai a gaza adam ba kullum dubu da mai yake shiga kamar da mutum wani lafiyar guda dubu da mai yake shiga shi ibada in sun buga gobe su shiga wanda har yau har ta ji kiyama ba wanda ya samu dawa wani kuma samu suke gaba saboda yawa na guri ne na zaman su ko ina ga sanar barkar shi da kowane mutum ya kowane mutum ya a kwana ɗaya bala ya takwas mutum da a kwana ɗaya bala ya ta takwas da farko mala'iku biyu suna gadinsa na gadin lafiya kar wani abu ya zane ka ba kadara ba za su yi da kansu tafi masu mai aikin abokan aikin su zo su kwana da kai sabon kuɗi kenan akwai biyu masu rubuta abin da ka aika ɗaya na rubuta alherin ka ɗaya na rubuta karin ka idan ka launa ɗaya zai zauna da damar ka ɗayan kuma zai zauna da hagun ka in ta ya ga tafiya ɗaya zai shiga gaban ka ɗaya na biyu a baya idan ka kwanta ɗaya zai zauna wajen sawun ka ɗaya ya zauna wajen kayan ba kasuwa za su ji ba ba ta ruwa suke wani su ji ba ruwa su ja ruwa ba na kan ruwa ba su suke ba balin su gari ba a ji ba su bayan gida balin su bayan gida ba su kowace balin su kowace ba a guda mata balin su wajen mata da kusan mata na ce ne na mutu abin da kai ana rubuta a zama jira yana yi maka shari'a saboda haka jama'a mu yayi kanmu ku gani yi wannan mala'iku guda hudu mala'ikun da jira shi jibrilu shi aka za a ce zama da kada Allah zai rika aiko shi nan duniya daga saman bakwai ya zama kuma shi ne sarki shi ya kai a karshe amma shi ne sarki shi ga gwada turro ai a nan shi aka aiko a karshe amma shi ne bakwai yawan rana to aikin da kenan yana kawo sako wani lokacin har ma aka sa shi ne hallaka gari ko alkariya ko ya tsawa su ko ya kare gari ya wankanar da su shigar da su duka dai abubuwa irin waɗannan an sa ke kan irin waɗannan shi Allah ya shi wannan jibrilu shi da da kafirai suka tambaya ne wajen kawo waye yake kawo maka wahayi yake jirin da ne kan jami'a ɗin ne yake shi yake ruwan sama muke samu kare ake yi a kuɗe na iya da mun yi bani amma jirin muna gaba da shi saboda mun yi labari duk an nan da jirin ne halaka saboda haka tun da abu shi da mu ne ya kawo maka zabo ba ruwanmu da zabonmu mai zabo na mai zabo Allah kiyaye mu shi kenan ta ji aikin da biyu shi ba a ra'ilu sai Allah ya halittu mutuwa kai da aka ji mutu da zan ɗauke da sun baka ba a haram so ta ina za ta fita eh shi da ya Allah ce gurin da mota da rike da runa minu kai da mu da shi ka ga mu da rasulullah da ya mutu da kuke gudu ba shi da ne to kaga lokacin ba kamar wannan ba mutuwa Allah ya halittu mutuwa ba mala'ikan mutuwa ko ta ba gani mala'ikan mutuwa daban mutuwa daban yawa mutuwa daban mala'ikan mutuwa daban kamar da ai wahayi daban mala'ikan wahayi daban sakon da aka aje shi shi da wahayi shi mai kawo da mutum da mala'ikan za ka da rayu da Allah ya halitta mutuwa ya yi mata hijabi duk muka mace hijabi daban-daban kamar ka za a a cikin abu a kulle kamar yin ajin gire da naka ta abu a kulle a tashi kewayewa a kulle ta yi kewayewa a gida da cikin ka bai sai wala ya kuma ka lafi suna ba ga abin da Allah ya ajiye za ku gani za ku gani za ku gani za ku gani sai Allah ya bude jajin amma ko ma allura aka bude ta ga ko ma allura yana gida ko ma allura idan a cikin ido in ya sauran da gani gaban kuma allura mutum zai kalla sai zai kalla to shi kenan to sai Allah ya buɗe mu da mala'iku sun ga mutuwa gaba ɗaya suka faɗi suka kuma suka faɗi suka faɗi suka kuma Allah ya tafi suka ji ubangiji sarki ya tabbata a gare ka wannan halitta wata halitta ce halali da wannan yake mutuwa amma a cikin kuka waye zai kama ta ya yi tasarrufinsa ya zama ya ka mutu a zahiri jini ya mutu Allah ji ku kama ni zai ba da kai Allah zai kamar da ni Allah ya ba shi karfin mutanen da za mu duniya na gaba daya daga na farko har da shi daya yace Allah ba zai kama ta da wannan karfin ba aka hada masa da aljanu yace Allah ba zai kama ta da wannan karfin kai Abra'ilu Allah yana ƙara mana ƙarfi yana ba shi ƙarfi yana ƙara mana ƙarfi sai da ya ci yana da ƙarfin mutane da aljanu da dabbobi da dabbobin daji da bishiyoyi da duwatsu dole abin da suke gani da shi da ƙarfi to an tattara an aka hada gobe da ayi ko hazarayi sai ya kama ta sai ya zama mala'ikan mutum kaga dai kamar da yake zaune a kujerar nan a zara'ilu kujerar da alama da kuɗi can ba ta a can kujerar da kayan da ya kai saman maka can saman da tashi da cikin kasa ya zama da shi masa mai zaune a fadarsa shi da ne da ke ɗaukar kowa an gina ya kamo shi annabawa sai annabawa saboda jarda dole da ya kawo ƙarami ya zo ya yi ziyara ya kai ba ya ta ganye da izini ya gama zuwa gidan annabi Musa ba izini annabi Musa kan da shi da mali idanun da wannan mali aka mali da zuwa cikin mara da kansa wannan ko wani abu da Allah da sha'anin Allah da daban ne sha'anin Allah da daban har da shi da mali ai zanu da ya za a cikin mutum yace wannan ya kalle shi da mali amma da yadda haka musan bai laifi ba saboda matsayinsa sai saboda matsayinsa haka dama da tsakani haka ba shi dama shi a musa ya damu bayan mu yi da hannunsa duk ya yawan gashin da hannun ya rufe gaba daya zai ƙara shekaru a duniya kamar haka banda wanda ya yi da yake na gaba rufa aka je ga mutum ya da zuwa yanzu sai ya rufe kala ne guda har yi ake hada da mutum jiya ba kuka rasu a nan guda yana ciki a nan ibrahim yana ciki a nan suleiman yana ciki a nan dawo yana ciki wannan duk wasu jiya ba a nan harun da kuma a nan musa shi ma bai jiya ba lokacin da zai rasu an ga ɗan uwansa Musa shi ko Haruna ya tafi kalau suka hawo su su gida sai Haruna ya ga wata bibiya mai lulluɓ ganye kasanta da gado mai ƙajuwar katiba mai gida mai kyau da ya ga wannan gado da gida sai ya ji bacci sake ya ga ta Musa ta jin bacci ba dan sake bacci ne ganin nan idan mai da hawa daga ruwa ya ji ba dangaren waye ba ya sai na sani garin na tattaɓa to ka hawa da ka san ba idan mai garin ya zo sai mu yi magana ne na san abu da ni zan ga wani sha nan ba ba zai kusa da sai ya ga to in dai ga da nan wana in dai ga da abu da ga wa mai garin ina haula bacci yake da za mai bacci to mai zai hana mahauni da kai ni ne bacci kai kuma idan ka yi in ya zo waje ce bai sa da hau kai ne da wani ba sai ce bai za musu hau su ka da yana magana hana da ke su zai ka ba ta ana amma in ni ne na hau da bacci in yi ce bai sa da hau kai magana ce ba da ke ke ba shi kuma hau ka duka hau ka duka hau sai ya rasu shi da ba su ba shi ko wannan da ya dauka sai kawai aka yi sama da shi haka da ne ai kuma haka ne za a zuba isra'ila da malaki ai za ga annabi ya gaisa ya ko ne ko da ka kuna na kafa annabi ya gaisa amma dai mutuwar kenan a nan mu za da yawo ba ya gamu da kirkiya a kan a wajen bani isra'ila ina gaba yanzu kada da mu gari da na gaisa da tsammani mutane wasu da tsammani su kuma da su kaga wannan ne to shi kenan a zara'ilu ya zama shi ke ɗaukar rai da wannan ƙarfi da Allah ya ba shi daga shi ke yi sa'ilu shi kuma tsirrai da ruwa duk wani ganyen da ka sani a duniya to akwai mala'ika daga cikin zai mala'ika sun kare masu kulawa da ciyar da duniya ciyar da abincin mutane abincin aljanu abincin dabbobi abincin tsuntsaye abincin ƙwari duka a ƙarƙashin kulawa da shi da wannan minista sannan duk ruwan da za a yi kowace ko ɗaya a hannun mala'ika ne kowace ko ɗaya a hannun mala'ika ɗaya ko mala'ika ne ko da ruwan sai ya zo tsakaninsa da duniya milku in za ki ganga a hausa shi da wuta ne a samar da kada kan su ba ne a yayyaba kamar yadda kayan dan yawa wata yasin da sabon ruwa ma ka fara ka ba da gani sai ka kai yayyaba ka yi dangar wani abu ba to haka su da wasu da kan ruwa ya zo da karfi ya karya su da ko komi yawan ba da kuma doki kuma komi saurin ruwa dukkan da suka rage in yi zama wanda zai zo bayan da kuma zai zo ba da aka ce da aka kowane daidai ɗan ɗan tauri ya ba da shawara da kawon ba ta gudu ba amma kawai gudu wannan aiki na duk kofa da ke kasa kulawa da su da hannu da shi shi ga yi sosai shi talaci shi kuma mai buga kaho Isra'ila ya taɓa zuwa da faɗin ƙirjinsa da wannan wannan buga buga a kama yayi ku in yi rasa ce wallahi da ba masa ba fa gani eh ya mana da malan kan gari ba fa ina gani ya fadi yana da da shi da je ya mana buga sai wannan Allah sai da ka to annabi ya ce ko kadan ka gani a fadi ai inda a gidan da yake zauna manzo Allah ya kudar sun kuya tsire da gudu daga wannan kunnan sa sun kuma ce zai zo wannan kunnan ya dauka shi da wani mutum ko da sun zuwa kudu to shekara dubu ne wannan malaika da irin wannan girma shi ne zai buɗe kabo da biyu kuma ba ya gidan Allah da sarai ne shi ba ya jara ya jinta ya ba gaban ma a cikin bakin har ya kasa da kayan sa sai abin da yake jira a kawai sai a ce shi kuma da biranen ma ya ce wala ya ga hada suka kwanna ya sa cikin bakin da ya ce har ya dan lokacin kayan sa ya jira ya ci da kunne yana jira kuma shi daga Allah shi ba shi da za a fito kai da zuwa duka mutane da ba da shi cikin kayan sa ba ba karami ne ba ba in ya bude kafar su dula da abu safin dula da shi ne wannan ranar da wato ta zalu kullu mul'an amma Allah wata zo kullu ya ta amma haula take mai shayarwa ta wurgar da kanta in an ƙara wannan mai ciki da ta ta kwakwalo ran a cikin da zubar da shi da wurgi da shi sannan kowa a daga da dorannan da ya zubar kaho na mutuwar duniya ai yana kuka ka zo aka razana aka damu da irin wannan tsoro sai kuka kama da gudanar da tsoro gaba ɗaya ta razana sai zuwa ta razana ita da ka sa wa kai guda haka ku guda ta razana ko gida kama da gida akwai wani duki ana kira da wani abu da wani al'ad wanda a a can da biya wato a rabin daga gari ya ɗan hawa shi kuka da duniya ne saman duniya shi ne wanda ake ganin launin da aka bar babu ga jimali in ta hanga yake ne rika ban kore kore a ba launin dutsen ne ba ba sama ake kallo ba ido ga fice a gurin sama launin wannan dutsen ne gaban kokun da koran bulan ya kayan mutane da suka yi da yi su ko to haka yi eh haka yi to wannan dutsen shi ya komai kamar girma a duniya ya fi kusa da sama shi ma zai karɓar idan ya karɓar duk wani tudu da gangara a duniya za a ji za a ji shi kawai daga zalalin kuma tun mai rai a ji a ɗaure ka ba ɗaya tun mai rai da nan ka koma wai mutum ko a dan ko dan ba ba a ta malaiku da in ba wanda yake cikin wuta ko cikin aljanna ba shi wanda yau Allah zai yi da har yi shi har yana wuta shi ba ba zai mutu ba dan da zai mutu zai huta ba mutu a kai sannan wanda Allah ya sa su cikin aljanna na halitta sai ya ma da hurul ayin da sauran su ba ba su amma in banda har mara da manyan manyan mara su ba su daraja da sauran su gaba ɗaya da aljanna da mutane ba mu ara ɗin ne wani mala'ika kaf abu sai mala'ika ɗauka rai shi azra'i shi ba ran nan ba sai a ce kawo azra'i yaya na yi alƙawari ba zan mata da kowa kalin ne ka gari akwai mai rai ya bada ma gabar har mazon duniya wanda za a ɗauki ransu da kaje da iblis ne iblis da arasul lahi saboda ya ce a masa jinkiri aka yi an maka jinkiri ba ran da mana ba ya ce a masa jinkiri zuwa ran tashin kiyama Allah ya ce a na ya ce maka jinkiri zuwa ran tashin duniya eh akwai bambanci da kayan tashin duniya da kiyama amma da kayan kwana da ya ko shekara arba'in kuma kuma na ma wani alƙawarin shigilin idan ya tsaya ya ranta a na kare ya fanta ma a zuri in ya gama da yaƙi mamman duniya sai da ba a rayuwa kai shi ne ya fito mu haka an aiko ni ɗauka na ka kuma kana mun duniya kai zo da wani na ji dawo gama na jikin marka zo da rayuwa a nan ki zo mana da wani a'a zai zo haba zai zai bana ki sake fantsama a abu zai je bangon duniya da yamma sai da ba a rayuwa ya riga yana da wani yana da kai ga ya zo ga ni nan haka ya zuwa da tunaka to ba ne mazira su hadu a maki dole duk wani mutum da ya kawo ba kama da wanda Allah ya sauki a imani ya dan ji gurgurda abu da zai yi kama da waɗanda Allah ya za ta mu ta wahala a wajen su gare saboda ba su aiki ne kyau ba har da ba wanda su samu su Allah har da manyan manyan su abu da masu samu mu ne Allah duk sai an tara wahala da aka gaba ɗaya a ɗora wa iblis kaɗai kafin ya mutu saboda duk da yinsa idan ya mutu Allah zai zo yaya ba kowa a gara ce babu kowa ana ji akwai yanzu da yawa a gara yi ya yi kan na babu ya yi kan na babu ya yi kan na babu ya yi kan na babu ya dawo Allah ji akwai ba ka ji zo akwai shi shi kan gaba shi ne ya tsawa yadda Allah ba kowa sai wani ɗan ƙanƙanin bawanka wani bawan ka ne dan karami mai rauni mai yauni irin da wani yawon ya irin rami wannan gane mala mutum na mu ne da gidan kuma ya mu dewa ga ta jini ga ma da ayabu ne to sai ya wannan dan bawan ɗan yau yauni Allah ne kare a garayi do yau ba ba mu kawa ka ga da annabawa na da manzanni na da waliyai da bayina mu ne kai da siddiƙai da siddiƙai ba wanda baka ɗanɗana maka mutuwa ba kai ma sai ka taba taba kai ma ba sai ba idan ya ji abin da ya ce ka ta zo rage gida idan Allah da na san haka ake ji a gidan rai da irin tausayin da ne wa imani da na yi mutu wanda ya wannan ba shi ne motsar gaban da Allah yake faɗa a yake nan halatta an aka yi ba ai ka san ba da rawa ko sai yana yi wannan motsar gaban ba ku dawa ba dawa na yi wannan motsar kuma magana tambayi ina wani koyi aka yi ba a wannan ranar gaba daya babu tambaya an wuce kun kuka an wuce kun an wuce kun daga nan sai a zo a yi motsar gaban Allah ya tafi mala'ikun nan guda hudu za su gana za ka ji na idan aka tafi su wannan manyan mala'iku da na tafi manyan manyan bayan Allah annan Isa yana daga cikin wanda za su tafi da kururi annan Musa yana daga cikin wanda za su tafi da kururi annan Ibrahimu haka an tabba a wuyansa eh ba an jira da rana wani zalgabarsa eh annan Ibrahimu yana da ina an ne na ga da Musa yana rike da wata abinan kamar wata gida sai na ga na ga yana eh eh shi mai abun fa sai na ga yana la yana eh shi kenan in an tashi to ai ai ka lahira fa al ba to ala ba ce da halun sai a rinka tambaya aka yi ne ne ma'ruf sai maganar auna ayyuka sai maganar gadi da abubuwan da ake da za a lahira ranar ana cin mata lahira saboda ga nan babu nan kana an gama amma ta kula ma shi ruhu duk wanda ba aure ya dauki da lada wala ga mun musulmi ko da masu fara ba wa man kafara ba shi ruhu wanda ba aure ya babu laushi saboda gurbar shi wala ya lalle kan zuwa abu sama su ne wanda suka yi amana ta su da kan idan nan khalidu idan diga da annaba har abada inda wa mai kalmar mutum na hukun naru wuta na ci a cikin su balbala na belan wuta ba na haji ko gautu ba wa biya alwun za ku zo su zamana masu manya manyan ne ne da sada ya yi abin nan ya yi lamar da shi ga ɗan wuta an yi ne kan zama kai bare bare ko mama Allah ya yi saboda su ta duka haka ma da manya manya saboda su ta duka wai ba na ce mutu alam da kuna ya lahu ayoyi na alqur'ani da ba duniya ba a karanta muku ba kawo kuna biha ana tsoro da kuna su a cikin jini fa kullu da su kalibun kuka rika karya ta wa ai haka ba Allah ya tambaye su qalu rabbana ya ubangiji galaban Allah watuna ayatul arzikin mu shi wata mu ba mu da arziki rashin arzikin mu ne yadda jaye mu وكنا قوما ضالين مكنا mutane ba da su wanda kuma ba za mu je ba suka je rabar ya ubangiji aka rubina da aka duka mu da guda fa in kunna in mun zaki da ko fa ina zalim da mun zama da rana ce su kenan yanzu kenan قال الله يقول مغنى عند ملائكة مالك شين جاغورا عند ملائكة مكي ولا واحد malaika maliku ne ba yawa amma ba da kadar idan marar kai za mu ta magana za mu ta magana suna roƙo rabbana akarina bina fa in kunna fa inna lillahi rabbana akarina bina fa in kunna fa inna lillahi sai sun san wannan roƙon kamar daga ran da Allah ya yi duniya zuwa ran tashin alkiyama ne wannan malaika wanda da su fara magana eh na ma ba yayin da zuwa a ka tsara ki ai galan shi ne da wato kuke cewa abuja dawawun alila ajalina amsa barna mal na ne kare in ai kuka ta abuja kuka mai da amfani to in kuka ba zai yi amfani ba to ai abu ne ba to wai hakuri da kuma bai subhanallah Allah ya yi kenan daga nan haka magana da su aka ce musu yanzu ku da yana ku da kuna tsakan wala da lemon Allah ya karbu ƙara mu magana kan ƙara ji kan ƙara ji magana ina ga da wasu ibadi lemon daga cikin bayi na zuwa yanzu ba hakimin da ya kula zuwa cewa ربنا آمنا يا أبنين من إيمان فاغفر لنا كما غفرنا وارحمنا كذلك يوم وأنت خير الراحمين الله سيني في يوم الدين فكذبت موت قرية يقول كذلك موت جلجل كنا أكبر ولا بل إنه إلام كما أمار باي إنه زهير إنه أمار إياد إنه أمار مالك كنا أكبر جلجل أنت أنظر إليه har wannan jirgin ya mantar da ku amma tona da tunani saboda kuna ta jirgin wa gwamnati ne na mustafa gon kuna ta dariya kuna ta mutu dariya ni da zai mu yau yau na saka mu jama'a ta faru saboda hakurin da suka yi akan jirgin da tutar wanda suke mutu don saka mutu ya zama kuma ba ya zo tutu ne masu babban rabo to Allah ta mu ma mu zama masu babban rabo da jahilin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ဘာသာဗလာဒီပါ Allah ya mu fatu da kai Allah ya ji ya mu da kaman da malu mu da dan uwan da ya mu da dan uwan mu da kaman da dan mu da babu dan da mu ji maza da mu mata da mu ne maza da mu ne mata a aya ina da ba Allah ya ga ba da mu da ma da da ba da mu da kai Allah ya ربنا لا جعل باب ان يكون لنا ما نريد من بلاد العالمين ربنا لا تكن لنا الا وليا باذن الله المسلمين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كان على نبينا محمد الفاتح لما اعطوا والحاكم لما تبع يا سيدنا الحكيم الحمد لله لا اله الا انت وعلى اله وصحبه وسلم وعلى رسوله الذي اما يسكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين